wani man al'azanu kiran sallah ne sunnatun sunna ne mu'akkadatu amin karfafa shine izi ya riga ya gaya maka yadda zaka kira sallah din da yadda zaka sa wasalin da hakan to suna ne mai karfi lil musalli na fallaka sallan farilla fi lokaci a cikin lokacin sallan ake kiranta jama'atan a jami'a wala yanzu ba mai wazana wala yuqimu ba mai kama illa muslimun sai musulmi zakarun namiji mukallafin baligi arifan bil awqati wanda ya san lokaci yushbi'u ya biyanta kalmominsa wato ya kalmomin kiran sallah su biyu illa lakhirata sai dai kalman karshe shine la ilaha illallah to ba a maimaita ta wa yarju ya maimaita fi shahadatai ne a cikin shaida guda biyu din nan don ya ce Allahu akbar Allahu akbar ya shiru to ai shiru nan da zai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna musayyid dan ya daga sauti ce ashhadu an la ilaha illallah wa yazidu ya kara a taswiba zaburarwa shine as-salatu khairu min an-nawmi fi subhi a cikin asbahi wala yujuzu kamar lokaci bai halatta a kira wata sallah kamin lokaci ba illa laha sai gare ta ma'ana sai ga asubahi din domin ita ce ake cikin bacci ake tashi a yi ta to sai a yi ta faɗakarwa kafin lokaci ne lokacin da mutane suka je salatu to lokaci ya shigo wani kamutu amma yin kama akadu ya fi ƙarfi fiye da kiran sallah fa yi qali mai biyan sallah yana yin kama sannan wal munfarid ko da mai sallah shi kadai dukkan su za su yi kama na'am wa yujuru kalimatiha ita yakan gani wa yutura kalma ta yi kalman ta wuturi ɗaya wato ba biyu ba kamar kiran sallah illa ta kabira sai dai kan bara kaɗai ne zai maimaita sau biyu a yi kama ɗin sayyitan ya zama mai murya mutadahiran mai tsarki ala uluwin bisa wuri wanda yake tudu maɗaukakin wuri mustaqbilan yana fuskantar kibla wala ba sa babu laifi da aka ce in ya fuskanci kiblan nan bi tasawfi da da juyar da fuskansa yaminan washi malan hagu da dama wala yashtagilu bil akali kare shagaltu bil akali da shi in ana kiran sallah bacin abinci wal kalami ba magana wa ibni amma yana gini li yasirihi an samu sassauƙan magana din wanda ya zama na lalura wala amma makaho wanda bai san lokaci ba don an ce can baya wanda ya san lokaci makaho ai bai san lokaci ba bai ganin rana balle ya san zawal bai ganin agogo bai zai sa karfe to sai rataye da masanin lokaci lokaci ya yi wani ka sanar da ni lokaci na yi makaho ya kira sallah walau ya zanu ba yin wazana lil kalayi saboda biyan sallah lil munfarid ko mai sallah shi kadai wanda sa mata ma ba sa kiran sallah amma wai kimna suna iqama li anfusin daga kanun su ba sun yi kama ma sallar su da wani dabu an so lissamihi ga wanda ya je mai kiran sallan hikayatu ya kwaikwaye shi lokacin da yake Allahu akbar kana yi kai ma kana yi Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma in ka zo wa yubdil al hayqalata hawqalata min al hayqalati ya musa ya kalmar la haula wala quwwata inda yace hayya ala salati da hayya ala al falahi shi hawqala shine la haula wala quwwata hai ala shi ne hayya ala salati kamar yadda aka ji hailala la ilaha illallah hasbila hasbunallahu wa ni'mal wakil ko fin nafila a cikin nafila ya haki ko da kana nafila ma naka kwaikwai mai kiran sallah ila man ta shahadata ne zuwa inda aka ce ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa yaqulu yace mai kiran sallah ko kai mai jin kiran sallah bayan an gama Allahumma ya Allah rabb hadhihi da'wati tamati ubangijin wannan kira cikakkiya wasalatul qa'imati ubangijin wannan sallah mai tsayawa ati muhammadan ka ba annabi muhammadu al wasilata wasila wato tsani ya zama tsanin komai zuwa ga Allah wal falilata ka bashi falala ka kara akan wanda ka bashi wa darajata rafi'ata daraja madaukakiya wa ba su ka tada shi matsayi ma abin godewa dama kai kace mu min al-layl fatahajjan nafilaka sai an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda to Allah ka cika masa wannan alƙawari allazi wa atta wanda kai masa alkawari innaka la tukhfi bil mi'ad kai ma ka saba ma alkawari sannan ka ce to addu'an zai dawo kanka Allahumma skina Allah ka shayar da mu min haulihi daga tafkin annabi bi ka'sihi da modansa masharafan abin shahaniyan abin wa barka sa'igan mai kosarwa rawuyan mai kosar da kishi gaira hazaya kar mu ji kunya don wasu za a kore su in sun zo wajen annabi Allah zai ce banda su su kan su kan sun musaya to kar ku kunyata mu Allah wala na kisina kar ka toye mu bi rahmatika na rahmanka ya arhamar rahimin alhamdulillah to sai a bar ajiru masu yawon sati akwai tambaya ɗaya ko biyu na jin ka so hukuncin shi mara sallah shi sallah dole ne ka yi a cikin jama'a don a baka shaida kana sallah idan mutum baya sallah cikin jama'a ba a ga yana sallah ba sunan shi kafiri saboda dole ne kai sallah cikin jama'a kuma in mutum ya mutu irin wannan ba za a mai sallah ba gaskiya ba iyalinsa na garin ba ai da zaran ka shigo inda iyalin ka yake ko awa uku za ka yi ba maganin kasar ba wai kwana ba daga can wajen aikin ka zo ne kila yau za ka ɗauki wani abu ka koma sai sallah ya kama ka tun da da iyalinka a wurin dole ka cika sallah sai ka kama hanya sannan ka rike shi sallah idan da jama'a ne masallacin da jama'a suke taruwa bai kamata farkon muhtari a yi kiran sallah ba saboda yawancin mutane kasalallu ne wasu ba zai taɓa tashi ya alula ba sai ya ji an kira sallah in an kira sallah ma zai ce aika mai liman ya fito ya wannan shiririta wannan shiririta saboda haka kar a yi shi a farkon lokaci kar a bashi ya kure sai a jinkirta shi gwargwadon yadda mutane da sa misali aka ce in ka kira sallah in karfe biyu ake sallah a kira ta tun saura kwata to kaga minti goma sha biyar mai dai bukatan ya sallah ko tsarki zai ko bayan gida zai zai zo ya abin in kuna yi ɗaya da rabi ne ɗaya da kwata a kira ta in an kira ta shi kenan to irin yadda ake so kenan in kai ɗaya ne kan da shigan lokaci kai sallar ka na'am lokacin sallan asubahi yana canzawa yana canzawa ba kamar yanzu a yau din nan alfijir ya keto karfe biyar da rabi da minti uku a nan zaria a nan zaria don akwai computers da aka yanzu suna amfani haka to ala kulli halin ba lokacin farkon kenan amma yanzu kamar munan da sauransu ya kamata sallam asubahi a kai ko shida saura goma akalla kenan amma an kai shida ba a yi laifi ba yawwa saboda shi abin da ya sallan asubahi wata rana wani mutum ya zo ya tambaye manzo Allah ya ce ne yaushe za a yi sallan asubahi sai annabi ba shi amsa ba sai washe gari annabi ya fito sallah da fitowar alfijiri sai ya kira sallah sai aka kira sallah ya fito ya sallah yana sauraron a bashi amsa ba a bashi ba sai rana na biyu sai annabi aka kira sallah bi sai bai fito ba sai da wuri ya fara sarari har ana hangen mutane sai ya zo yin mutane sallah sai ce ina mai tambaya na ya ce gani ya ce kaga yadda muka yi sallah jiya da yadda muka yi sallah yanzu ma baina hazai ne waƙatu abin da ke tsakanin wannan lokaci ne to idan ba ku da agogo ko ba ku da canjin lokaci to kar a yi sallah dai da duhu kawai in dai matukan da duhu kar a yi sallah sallah bai yi ba sai wuri ya fara haske an fara ganin ga abu kaza ga abu kaza na lokacin duk kowane lokaci in kai sallah a lokacin ya yi amma in ka ne kana bin agogo to canzawa yake yi kamar ma magariba kaga canzawa ke wata rana za ka gana magariba karfe bakwai wata rana zai dawo shida da rabi wata rana ma bai kaiwa shida da rabi ne kamar yanzu kaga shida da minti talatin da zuwa wajen hudu rana ya fada yanzu to yanzu za mu shiga zafi kwanan nan za mu shiga zafi zai koma karfe bakwai din shi na'am na'am na'am ta biyu su da sunan mai to akwai masu batawa irin wannan malaman zamani mu dai a fikihun da muka karanta su ahalari su a shimawai su meye da sauransu dole ne sallan da kake yi da na limamin kai zama iri daya idan azhar limamin kai yake yi kai ma ya zama azhar in ada'i ne naka ya zama ada'i in kala'i ne naka ya zama kala'i in ba haka ba bai yiwu ba to amma yanzu muna jin sababbin batawa cewa idan baka yi azahar ba ka zo ka tarar da ana la'asar sai ka bi shi da niyan kai kana azahar to a littafan na fiqhun malikiya babu wannan dole da sallan ka da na liman ya zama iri ɗaya ai ba maganar ɗan daure ko abin nan shi taimama ka samu wuri idan wurin ya zama dutsen dauri ne kamar marmara ne tabbataccen wurin ba ko najasa a wurin da sauransu ka iya taimama idan wurin kura ne ka tabbatar da dai wurin mai tsarki ne ka iya yin taimama ka yanka je ka samu wuri ma ya karu gaba ɗaya kamar tabo ne to ka danna hannunka a kai karka ɗebo taɓon ka yi taimama da shi a bugu ɗaya kana ƙarawa kana iya ƙarawa an kai na hannu kana iya ƙarawa na fuska sannan dutse dutse ai kaga ba ƙasa ba ne to amma kaman ƙasa ne sana iya yin taimama akan dutse amma ba za ka yi taimama a ɗakinka da suminti ba an ma ɗakinka suminti to ba ka yin taimama saboda suminti ba asalin ƙasa ba ne an dafa shi an sa mishi kemikal saboda ka ya tashi da abin da za a yi taimama a kai ko ko ana ɗaki ɗakin ka sai zamo ƙasa ne bangon ɗakin ka ƙasa ne za ka iya taimama da shi in ƙasa ne amma masa suminti ba za ka yi ba amma in dutse ne aka gina ba komai za ka yi da shi idan ka rasa ma abin taimama kamar mara lafiya baya da kura in aka ɗauko mashi dutse aka ajiye sai ya taimama da shi akwai wani taimama da aka ba mutane bonus shine bature yana ce bonus istibahata salati kenan kamar yadda ake kafirin sanyin nan yanzu sai goro ya kwanta sai mafalki sai tashi face-face cica gashi ba ba a rashau bare in yi alola to akwai wani abin da aka baka bonus a wajen sai ka ce nawaitu istibahata salati min al-hadath al-akbar to sai ka yi wannan taimama sai ka yi ibada amma wannan taimaman fa bai dauki wannan janaban ba an baka bonus ne wanda zaka iya yin wannan ibada a wannan lokacin in ya wuce shi kenan iyakan taimaman iyakan wannan amfani shi kenan to an ba mutumin wannan saboda akwai musulunci bai daka jawo mu kanka cuta ba watakila cutar na tare da kai watakila in ka yi alolan cutar zai faru watakila in ka yi alolan ciwon zai jinkiri bai warke ba duk waɗannan lalurori ne ka tabbatar da in kai wanka da ruwan nan yanzu lalura zai shiga to ka yi taimama ne ka tabbatar da in kai wankan nan ciwon zai karu ka yi taimama ko ka tabbatar da in kai wankan nan za a samu jinkirin waraka ka yi taimama a'a sai ka iya ɗaki a ɗaga wata wata na iyali kamar yau ai don ɗaya ne ai amma shi janaba na iyali ai kai ka jawo da kanka wancan ko zuwa ya yi baka da zaɓi wannan janaba shi da aka ce yana nan a cikin iziya bai kamata mutum ya tara da matansa sai ya tanadi ala hatta yi iddal alata ko dama kamin kamin ka sadu da iyalin ka dunda kai zaka jawo shi ka zabi abin da zai gushe da shi mana dan wannan ana maganan wanda ya auko ne ba shi to wannan ko kana da iyali ai dai kana da hankali akwai rishawa daki ita ma za ta aje rishawa kai ma za ka aje ga ma mafi sauki ka sai plus kawai falas in ka sa ruwa a sha shayi yayi wanka a shi ai an ba shi dama ba zai ma yi taimaman wannan isibata sara sai ya tabbatar da ba waɗancan ne sai ya tabbatar da in ya yi wannan taimama ai ka ji lalura in ya taɓa wannan ruwan ciwo zai faru ka ji magana ba sai ya tabbatar da in ya yi wankan ciwo zai faru ba rasa ruwa ba ne ga ruwan amma in ya yi amfani da ruwan ga abin da zai faru gare shi ko ciwo ya faru ko ciwo ya karu ko ya jinjirin waraka sai ya yi sai to da sauran lokaci ya hada hada ya yi wanka ya sake sallah eh taimama haka ne